إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نعم
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولحو وزينة وتفاخر بينكم وتفاكر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل زيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون طعما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله أكبر
Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna mana irin yadda halin duniya yake da kuma irin yadda mutane su kuma suka mai da hankali ƙwarai wajen raya duniyar wajen shagalta da duk wani abu wanda zai sa su samu wani amfani a duniya kawai to amma shi kuma Allah subhanahu wata'ala ba duniya ce manufarsa ba duniya a wajen mumini wata matakala ce ta zuwa lahira ta samun alherin lahira a gurin wanda yake ba mumini ba kuwa wannan wani mata'un ne ƙalilun zai ji daɗi ne kawai a duniyar a lahira kuma ya gamu da azabar Allah. Duniya a gurin mumini, tankar kasuwa ce ya je ya yi ciniki, ya sami riba, ya dawo gida. A gurin kafiri kuwa, kamar wanda zai ƙetara gada ne, sai da ya rabi kawai sai ya zauna ce, ai nan ma zai yi gida. Gafa tafiya gabansa bai ƙetare gadar ba. amma shi wai zai zauna a kan gadar a nan zai zauna shi kenan ya raya gadar to saboda haka Allah subhanahu wata'ala a wannan aya ya nuna mana tun daga waɗansu can waɗanda suka bi duniyar ga irin azabar da suka gamu da ita a lahira ga waɗanda kuma ya kasance suka yi amfani da duniyar wajen neman lahira suka zama muminai su kuma ga sakamakon da ya yi musu saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake ƙara fitowa da abin a fili yi ilamu ku yi sani ku muminai da dukkan waɗanda ma suke sauraro innama matsalul hayacin duniya i'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahaw yadda misalin rayuwar duniya take inji wanda ya halicci duniyar la'ibun kaman wasa ne haka na yara ƙanana haka ne za ga yara sun tare suna ta wasa su yi ta yi da za su kai awa guda ko awa nawa in sun gama wannan wasan da suke ba zai amfani su ba kawai sun ɓata lokaci ne kawai wa la'ibun lahau la'ibun wa lahau la'ibun shine wasa na yara ƙanana duk wani abu wanda za ka yi ka ɓata lokaci an ba amfanar ka bai ba wannan shine la'i lahau kuma shine wasa ne wanda matasa suke yin sa yara hakan nan waɗanda suka data suke yi wanda zai shagaltar da su yin abin da ya fi muhimmanci in dai har ka kai munzalin matashi shekara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu abin da ya gaba ai kowanne lokaci yana da muhimmanci gurinka bai kamata a ce ka ɓata lokacinka a yin wani abu wanda da ba zai amfane ka ba kana matsayi na koyon tarbiyya kana matsayi na koyon karatu kana matsayi na yadda zaka koyi yadda zaka kare lafiyarka kana matsayi yadda zaka zama wani jagora nan gaba to ina kake da lokaci na wasan da zai bata ma lokaci bare wasan da zai kautar da kai daga ubangijinka ko ya hana ka abin da zai amfane ka a duniya ko a lahira wannan shine yake cewa babban wasa wanda a wannan lokaci kowa zai fahimci irin ci gaba na zamanin da ya zo yanzu na intanet muna da facebook muna da whatsapp Instagram. Muna da irin su Twitter da sauran irin waɗannan abubuwa ne ga sunan kuma dama can ga irin su talabijin ne ga satellite nan. Ga kuma web web da yawa ga kuma shafuka iri-iri. To matasa a yanzu duk hankalinsu da lokatansu da tunaninsu duk wani inaje ɗinsu duk wata fawarsu duk gaba duk sun ƙare ta a irin wannan. Da za su yi amfani da abin da zai amfane su a duniya da lahira a irin wayannan guraren da na faɗa, da ba za a ce wasa ne na banza ba. Don ita intanet ɗin nan, kamar wuƙa ce. maƙeri ya ƙera wuƙa ya kai kasuwa. Shi da ya ƙera ba ya ƙera ta a kan aika ba, kawai dai shi dai kawai sana'a ce haka. Saboda wanda ya saya, wannan kuma shi ne, wani ya saya don ya yanka waɗansu abubuwa masu amfani, wani kuma ya saya don ya yanka waɗansu abubuwa da za su cutar da wani su cutar da shi. wani a yanka kayan miya, wani a yanka yadi, wani a yanka kaza, mutum yanka kazarsa, amma wani sai yanka kazar wani da ya sata. Ila wani ma yanka wani mutum. To, saboda haka, amma shi mai wuka, bai kera wuka da wannan niyya ba. saboda idan ka je kasuwa za ka samu inda ake sai da kaya irin na makera duk ga sun ka je wani bangaren kuma sai ka samu kuma ana sayarwa da kayan marmari kuma har yanzu ka je wani gun sai ga ana sai da yadika to haka nan intanet take akwai alkur'ani in kana son fassararsa ga nan in kana son ka iya ƙur'anin ka haddace ga masu koyawa nan a cikin intanet in hadisi kake so ga hadisan nan kana so ka haddace ga yadda za ka bi ka haddace a cikin intanet in wani abu kake so wata sana'a duk ga ta nan ana koyarwa a cikin intanet in wani ilimi na musamman kake so akwai masu wannan ilimin ƙwararru sun tato sun zo sun ajiye maka cikin sauƙi in hanya kake so ta ibada salloli na filfili ko sallolin farilla ko azumi ko yadda za ka fitar da zakka ko yadda za ka yi aure irin na musulunci ko yadda za ka sada zumunci ko yadda za ka yi ciniki dolan shari'a duk ga suna duk wani abin kirki akwai shi a cikin intanet kamar yadda duk wani abin tsiya yana ciki to ya kamata ka yi amfani da lokacinka ka amfana da intanet ta abin da zai amfane ka a duniya da lahira. Kuma in kai ne za ka saka, to ka saka abin da zai amfani mutane a duniya da lahira, wanda zai kasance sadaka ce jariya, duk wanda ya zo ya amfani da wannan abin a rubuta ma lada, ko da bayan ranka ne, yana nan. So da ka ashe ita intanet wuka ce zu haddaini, ko takwabi ne zu haddaini. takwabi ne mai kaifi iri biyu. Wani a yaƙi kafiri da shi, wani kuma a yaƙi musulmi da shi. Saboda haka ya kamata ka yi amfani da lokacinka, ka yi amfani da ƙarfinka wajen karanta da kuma posting ko forwarding na abin da zai kasance ya amfane ka ya amfani wanda ya karanta. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce a ranar tashin alkiyama mutum ba zai gusa daga inda ya tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba sai an tambaye shi abubuwa guda hudu yaya yai. Ɗaya daga ci shi ne ƙuruciyarka yaya kai ka tafiyar da ƙuruciyarka. Matasa su san haka, lallai fa sai an tambaye ka, lallai lallai annabi ne sallallahu alaihi wasallam faɗa duk abin da ka aikata a lokacin da kake da ƙuruciya kake da ƙarfi sai an tambaye ka. In ku dukiya ce, ba za ka gusa ba sai an tambaye ka yaya kai ka samu ɗayan biyun. idan ma ilimi ne sai an maka irin yadda ka tafiyar da shi duk abin da ka yi sai an tambaye ka a kai Allah ta'ala ya baka lafiya to wannan lafiyar a cikin me ka aiwatar ta duk wannan sai an tambayi mutane. To sai zama ita rayuwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya wasafa ta. La'ibun ce, lahawun ce, mutane sai su shagalta, sai wasa, sai zaman sharholiya sai abubuwan da ba zai amfani su ba. Wazinatu da ado, kowa yana ta ƙoƙari wai sai ya kankaro na ƙasarsa. In ka yi ana sa toka, sa kaɗi, to baba ne ya gaddama, don za ka kira sai ya yi kaza, sai ya yi kaza, sai an yi ado musamman irin abubuwan da muke gani wajen mata wajen bilici wajen ƙarin gashi ƙarin jira yin wushiriya daga gashin ido a ƙara ƙwayar idan a canza ta duk wannan wani abu ne wanda kamar ita tana ganin in ba haka ta yi ba kamar wato a na ƙasa harcen ma in zo a canza komi duk abu a can canza mutanen wannan zamani musamman mata wato suna karya dokokin Allah subhanahu wata'ala wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa a littafinsa shine alqur'ani in yad'una min dunihi illa inafa mushrikai ba wani suke bautawa ba illa inasa sai gumaka inasa wato mata kamar yadda muka gabatar a karatun baya ko da yaushe gumakan su mata ne Allah ta wal uzza wa manata salisa al ukra wa in yad'una illa shaytanan marida ba kowa suke bautawa ba sai shaydan maridan wanda ya kasance mai tsaurin kai mutamarridi Allah ta'ala ce la'anahullah Allah ya tsine masa to ga waɗanda suke bin shedan irin waɗannan wasannin irin wannan ɓata lokaci a cikin intanet da waɗanda suke canza halittar Allah subhanahu wa ta'ala. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا Allah ta'ala baya yin gafara idan aka haɗa wani abautarsa. Amma in ba wannan ba, ko menene yana gafarta. In yi da'una min duni illa inata, ba wani suke bautawa ba sai mata. saboda duk gumakansu su mata ne sunayen mata ne da su shi ne ma Allah ta'ala yake lamirinsu idan ya zo yana magana yana cewa hal hunna kashi fatin ruri har su waɗannan matan in cuta ta sami mutum za su iya yaye masa ko kuma idan alheri ya zo za su iya hanawa wani da una illa shaɗanin marida ba kuma kowa suke bautawa ba a saɓawa Allah subhanahu wa ta'ala a canza abin da Allah ta'ala yi min su raina. Illa shaiɗan suke bautawa, shi ko shaiɗan a wajen Allah la'anahulla, Allah ya tsine masa ya la'ance shi. Duk wanda zai yi abin da ba Allah ne ya ce ba ko zai yi abin da ba annabi ne ya ce ba, yana bin tsinanne ne kenan. shi ne shaiɗan. To ya aka yi aka yi shi shaiɗan ya zama tsinanne yaya aka yi waɗanda suke binsa suka zama tsinannu. Wa ƙala, la'attaki zanna min ibadika nasiban mafaruza, wallahi, daga cikin bayin naka, ni kuma sai na kwashi rabona. Sai na san yadda na yi da ɓatar da su, la'ahatan kanna zuriyatahu illa ƙali. Sai na ɓatar na halakar da zuriyar annabi Adam sai ‘yan kaɗan zan bari. wala udillannahum wallahi sai na batar da su wala amurannahum sai na ta umarninsu da munanan ayyuka waɗanda baka so wala amurannahum wallahi sai na ta umarninsu fala yabatti kunna azanan an'am suna tsatsaga kunnuwan dabbobi kusan a kowane zamani akwai irin abubuwan kuma da mutanen da mutane suke yi wanda ba na umarnin Allah ba ne kowane zamani akwai irin zamanin sa mu yanzu a zamanin ga maganar intanet ɗin nan ga maganar mutum namiji ne ƙiri-ƙiri ƙiri-ƙiri ba idin nan yanzu abin nan ga suna ƙiri-ƙiri maza ne amma kuma dole wai su sun koma mata wannan har ya zama ruwan dare inda Allah akwai canza halittar Allah wacce i kasance tafi Allah ya yi ka namiji amma kuma ka ce kai allambur na a mace ce kai duk ka canza kamanninka ta su koma na mata shi ne fala ya gayyurun na kalƙalla sai sun canza halittar Allah Allah subhanahu in kika canza gira to kin kin rena wa Allah kan da yake in dai har kin yarda Allah mai hikima ne in kin yarda Allah baya mantuwa in kin yarda Allah subhanahu wataala ya fi son ki fiye da yadda kike son kanki to kar ki canza yadda Allah ya shi ya san dalilin da yasa yayi ki haka kuma in kina ne wai saboda saurayi ko don saboda ki aure ko don saboda wani abin daban Allah ta'ala baya mantuwa ya halitta miki miji Allah ta'ala wa ma kana rabbuka nasiya babu yadda za a yi halicci mace kuma sannan ya manta bai halicci mijin ba ko ya halicci mijin ya manta bai halitta masa matar ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo fassara wannan aya yana cewa la'anallahu wasilati wal musala Allah ta'ala ya tsine wa mata waɗanda suke ƙarin gashi da waɗanda suke ƙara musu kuma har yanzu wal washimatu wal mushen waɗanda suke wa kansu ce za su ƙara wa kansu kamar yadda muka faɗa abin da ya shafi ƙirƙirwa ko shirya abin da ya shafi ƙara gashin jira abin da ya shafi ƙara gashin ido abin da ya shafi canza ƙwayar ido abin da ya shafi farce canza farce akwai asunanin fitira wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya guda wa izubtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun a karkashin wannan aya shine akwai maganar yanke farce bari ga mata gaba daya ba a yanke farce zako zako ko kuma ya zama idan an yanke kuma a soyi waɗansu faratan daban kuma a sassaka ga kuma shafa waɗansu abubuwa waɗanda ya kasance idan an shafa su ba yadda za a ce alwala ta zauna ko kuma idan wanka ne ma aka yi wankan biki ne wankan janaba ne ya kasance wankan yayu dole mace ta zauna da lamba saboda jamfarce ruwan ba zai ratsa wannan har ya tarar da farcinta ba haka waɗansu kayan kwalliyan su ma ba sa barin ruwa har ikai ga fata. Saboda haka dai a dunkule, duk wani abu da mace za ta canza. Ya zama ba irin yadda Allah ya shi ba, to wannan in ji annabi sallahu Alaihi wasallama tsinanniya ce, in ji alƙur'ani kuma wannan ta bi koyarwa ce ta shaiɗan shaiɗan kuma tsinanni ne ita ma ta zama tsinanniya kenan ina bazirin kanu ikiwa na shaƙi wa kana shay'an li rabbih kafura to ya kamata mata su kula sai idan abin ya zama an samu wani bayani daga wajen wani ƙwararren likita a inda ya kasance ko gashin ne ya zube ko kuma giras ce ta zube wannan larura ce babu laifi wannan a sha magani wanda zai tsuro da wannan akwai irin wa'annan suna da yawa abinda ake shafa gashi ya tsuro ballantana kuma akwai yaudara sai ka gama ɗin tana irin waɗanta zo ta yi wannan kwalliyar alhalin kuma da za ta wanke ta ciccire kai da ka zo kana ta ɗoki da zumuɗin gagganinta da kai ne za ka fara gudu wataƙila ma abin nan za ka yi gudun fanfale to dan kuwa za ga ta koma wata aljana na ga wanda a kwanakin baya ya auri mace ɗin da irin wannan kwalliyar duk aka yi bikin ba kuwai suka tafi irin wani mun ɗin kuma cikin rayin sa sai suka shiga swimming pool wajen wanka ta yi nutso da ta fito da ya ganta budin budin budin budin har abada shi bai san ba a haka ne. Iya nan yanzu ana ta nuna shi a cikin kafofin labarin. Allah subhanahu wata'ala ya yi ki baka, ki ce ce fara zaki, ki koma, kin koma fara ko? To shi kenan to shi kuma baka ya miki, mijinki kuma baka ike nema ce, kin koma fara. Su kuma waɗannan fararen su kuma da akwai irin nasu. Ga gidanki a nan, ga gidan waɗannan, amma kin bar gidanki ba kowa kin koma gidan waɗannan. Nan kuma to ba a san ki ba. Kowa ke ganin da abincinsa da komai da komai nasa, ke kuma ke kin baro naki. Ai Hausa suna ce aka walakin fi musanyi ko? Wani kuma bakar yake nema ido a rufe saboda haka mata wajibi ne kamar yadda wannan aya ta faɗa duniya ga kan take kuma waɗanda suka shagalta da duniya ɗin shine ado ƙoƙarin yin ado ba a hana ado ba amma kada adan ya wuce iyakar shari'a duk abin da yake a duniyan nan kai musulmi abin da Allah ta'ala yake cewa da kai kamar yadda likita yake faɗa a game da magani kar kai wannan abin ya yawa kuma kar kai karanci wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wanda idan za su ciyar ba sa yin barna ba sa yin ƙwauro wa kana baina zalika qawama walin lam yusrifu wa lam yuqtiru kaman yadda saniyar bani isra'il la faridun wala bikir ita ba budurwa ce ba ita ba tsohuwa ce ba awanu baina zalik a tsakanin nan take ko da shi tsakiya ya kamata don suna cewa idan wai a mace wai in tana da miji wai za ta yi wai don saboda mijinta wai ya farin ciki kaza kaza idan har ya yarda to hadda hadda shi kenan ba wata kofa fa da mutum wai zai bi Allah ta'ala ya hana abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kai kace ko wai akwai dabara da za ka yi wai ai saboda kaza ai saboda to shi Allah din shi ne to duk bai san wannan ba to da akwai mazan da za ga kuma sun koma su ma ko mata suna so su koma maza su ba duk ga su nan a yanzu Allah subhanahu wata'ala ya ce namiji ya auri mace mace ta auri namiji to amma yanzu kuma a'a mace ta auri mace namiji ya auri namiji Allah subhanahu wata'ala ya ce nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum annashi ita matanku gonarku ce ku zai kewa gonarku ta inda kuka ga dama amma banda ta baya banda dubura waɗansu kuma aikin kenan yanzu ko da na banza ko da nasu zunubin ba ƙarami wani wanda yake neman masu ta baya duk wannan duk canza halittar Allah ne Allah ta'ala ya hana bautar shedan ce aikin shedan ne shedan kuma tsinanne ne duniyar nawa take me kike nema me ake nema kuma sannan har yanzu kuma koyi ne da kafirai musamman musulmin da suke koyi da su su ma da suke yi bayan kafircin kuma azabar Allah ta musamman ta wannan ƙarin kafircin da suka yi tana nan tana bin su allazina yasudduna an sabilillahi allazina kafaru wasaddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azab wa'anda suka yi kafirci ko har yanzu kuma suka zo suka ƙara da wani kin bin Allah din zidnahum azaban fawqa al'azab za mu ƙara musu wata azabar kuma akan waccan ta asali innal ladina kafaru wasaddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida waɗanda suka yi kafirci kuma suka zo suka tsare bin tafarkin Allah sun ɓata ɓata mai nisa. Innan na kafaru wa zalamu suka yi kafirci suka yi zalunci. Dami kuna liye gafarar dama Allah bai zama wanda zai wa irin waɗannan gafara ba, ma'ana ba zai musu gafara ba har abada. wala li yahdihim tariqa ba zai shirye da su tafarki madaidaici ba in kaga sun buwan tafarki illa tariqa jahannama sai dai tariqal wutar jahannama wa kana zalika Allah yasira wato misali aikin kafirin to sannan kuma kuma da sunan ku mumune ne ku musulmi ne sannan kuke bin wannan to ai shi ma ɗin Allah ta'ala ba kyalewa ya ba. Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Inji Annabi sallallahu alaihi duk wanda yayi kokari ya kwaikwayi wani a abin da yake yi na bada to shikenan ya zama shi. La'ana Allahu mutakhannisina min ar-rijali wal mutakhannisati min an-nisa ko wal mutarajjilati min an-nisa Allah ta'ala ya la'anci maza waɗanda suke so su koma suke kwaikwayon mata su koma mata Allah ya la'anci mata waɗanda suke so su zama maza ji annabi sallallahu alaihi wasallam amma farkon wannan hadisi wazirin Kano wanda ya rasu ranar Isa waziri a bakinsa na fara jin wannan لأن الله المتخنسين من النساء والمتخنسين من الرجال haka da irin wannan muryar ta an saboda ya yi karatu a masar harshen sai sai ya koma na larabawa ya ayyuhal ladina amanu la tattakizul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin أتجعلون أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا to haka nan in ji ya faɗa a Orient Cinema nan da ake taro na symposium ne ake taron ƙarawa juna ilimi wanda manya-manyan malamai suka haɗu muna ɗan ɗalibai sannan ina nufi aji ɗaya a sakandare lokacin kamar yadda saboda haka shi ita gaskiya shi ilimi ko a bakin wa in ka ji ilimi ne kawai shi kenan ba wanka da wanda ya faɗa ilimi ne ilimi ne gaskiya ce gaskiya ce shi kenan kawai ba ma na abubakar na jin yana shi kuma a inda na fara jinsa wannan hadisi al-yaminul kaziba ta zarar diyara balaƙi'a tun da na ji wannan irki. Rantsuwar ƙarya tana barin gida kufai in mutum yana yin ƙarya yana yin ƙarya to wataran gidansa ko sun kai su nawa a gidan shi sai ya mutu mutanen gidan sun mutu ba a samu ko mai gadon ba ma gidan sai dai kawai zama kufai to saboda shi naji yana faɗar wannan kuma na duba na ga hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam so duk abubuwan da mutane suke yi wannan shiga da ake mace ta saka tufa gashi tufa ne amma kuma tufan ba abin da ya rage a jikinta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutane iri biyu ne amma har yanzu ni ban gansu ba tukunna amma za su zo mata waɗanda suka zance kasiyatun ariyatu sun sa tufa amma kuma tsirara suke ba za su ji ƙanshin aljanna ba a inda ƙanshin aljanna ana jinsa daga shekara da wato tun daga tafiya ta shekara ɗari ko tun daga mil kaza da waɗansu mutane kuma suna nan da bulala a hannunsu suna bi suna duddukan mutane kuma wannan ban san amma za su zo to ba san ko yana iri bane a yanzu baka ce dai ko dogare ni ban ga dogare suna dukan mutane ba ga ba da jiji ba ina jin waɗansu iri ne dai suna ne ko kuma a'a bulalar yana nufin takwabi ne don za ka ga abubuwa ɗin kamar ko a mafarki ne ko an zo maka ne to za ka kwatanta da abin da ka sani ne yanzu to me yawa kuma wani abin ne can da zai zo daban kila bindigogi ne wata ko kila ba ma ba mai to dai a takaice dai ya kamata maza da mata gabaki ɗaya a ji tsoron Allah a daina ɓata lokaci a abin da ba shi da amfani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda duk yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira kada ya damu ko kuma min husn islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga kyawun musuluncin mutum shine ya bar abin da bai dame shi ba duk abin da bai dame ka ba ka rabu da shi duk abin da ka aikata akwai raƙibu da atidu suna tare da kai suna rubutawa. A duka yawaita istighfari. In kai aikin lada a rubuta, in kai aikin zunubi sai a jira a ga ko za ka tuba nan da awa shida ko awa bakwai, in baka tuba ba a rubuta ma zunubi. Ya kamata a yawaita tuba. Kuma a daina ƙoƙarin cewa sai an zama kaza ba ka da gashin wance ba za ka yi kitsan wance ba hausawa sun faɗa kowa ya tsaya a matsayinsa yaro tsaya matsayinka wannan ai wani tafin nema wani labari nema a a magana jari a duka karanta littattafai na mutanen kirki waɗanda suke tarbiyyantarwa tarbiya irin ta addini tarbiya irin ta zama zamantakewa aure da za a yi wai ba za a yi aure don wani morewa don sharholiya ba shi ma auren ibada ce abinda addinin musulunci baya so ƙazanta in za ki zama mai tsabta yadda Allah ya yake nan haka Allah ɗin yake so ya ganki. In kin canza, to kin ɓadda ƙafa, ƙila mala'ikun rahama ma idan sun zo gidan da su game wannan kan ba in suka duba a hoto suka ba babu shi kenan. In sun zo da mijin a wani a tare mai haske lokacin ayyaye lokacin aurenta ayyaye su je. baƙaƙe sai suka tarar da sai wata fara kuma da hancin ta da ya haka kuma suka tarar da an miƙe hancin ba irin yadda yake da ba mun yadda muka ga mutanen China wannan ƙananan idan sun rena wa Allah sai su je sai sai a cire wannan ko kuma sai a yi operation a fito da shi fito da shi ta zama mai manyan ido yadda suke yi kenan yanzu wallahi kuna cutar kanku duk shi ne yasa haka cewa yanzu wato ‘yan mata ga sunan saboda sun zama na shedan duk sanda shedan ya ga dama kuma yadda ike so su zama haka za su zama duk yadda yake so ya juya su tun da nasa ne ki zama ta Allah sai Allah ya zama naki abin da yake so ya yi miki wanda abin da ya yi miki alkawari ya yi miki amma kin canza yadda yake kin koma ta shedan to saboda haka ya barki da ke da shedan din ba shedan ne ya halicce ki ba kuma ba shi ya halicci mijin ba saboda haka ya barki da shi in ya san inda mijin yake ya kawo shi sa daga shekara talatin a yi yanzu shekara talatin ba wai a Najeriya kawai ba a ko'ina tun da duk abin ai duk ɗaya ne nan garin na ga shekara saba'in da biyar budurwa daga saba'in da biyar abin da ya zo ƙasa babu irin shekarar da ban gani ba da sunan budurwa dama in sun kai arba'in hamsin kuma shi kenan abin ta kai sai kuma sun zama waɗansu irin su sosai hakan nan ba sa mai da hankali a duk wani abu da zai amfani su to wazinatun din kenan mazan ne gashi nan su ma din ado adan da ya fi ƙarfin sana'arka abin adan da ya fi ƙarfin albashinka adan da ya fi samunka, ka ce kai ma sai ka yi. Ba ka wuce keke ba, amma ka ce wai sai ka yi mota. Don saboda ƙila inda za ka je neman aure mai irin wannan suke su, su ma kuma can haka. Duk abin nan simfin ne kawai, za ja a mantar za ku dina huwa amana to fa zawujihu. Duk sanda wani ya zo yana neman ƴarku in dai kun yadda da addininsa, kun yadda da amanarsa, shi kenan kawai a bashi. Allah ya ce ku bashi. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce ku bashi. Ku kuka halicce shi, ku za ku ci da shi, ku za ku arzuta shi. Allah ta'ala cewa ya yi, wankil ayama minkum wasalihina. waɗanda duk suka isa aure a cikinku mazan ne ko mata, ku aurar da su, yi ai saboda a'a, in ya kunu fukara'a, ba wannan kuke so ku faɗa ba, in ya kunu fukara'a ko, to in sun zama ma fakira, yi guni shi mulamin fazili, yi guni shi mulamin fazili. Allah zai wadata su a cikin falalarsa. in dai ba kai kake arzutawa ba, Allah ne. In dai ba kai kake kawo zaman lafiya ba, Allah ne. To, shi ya ce zai wadata, idan fakire ne zai wadata su. Wannan ne ma mutane wasu malamai suke ganin cewa idan ma mutum ma talauci ne dame idan ya aure ko zai ya wadata. Allah ne fada, in ya kunu fukara yi guni himulawo, a take. In fakire ne Allah zai wadata su. duk wanda yake danganta yawan aure da fakiranci to wannan jahili ne bai san Allah ba kenan ai bakin da Allah ya tsaga in ji Hausawa ko baya hana shi abinci Allah ta'ala ce wa ma min dabbatin fil ardi illa la rizquha wa ya'lamu mustaqarra wa mustawda kullun fi kitabin babu wani ne yawo a bayan kasan nan sai Allah ta'ala ya ɗauki alƙawari ya ɗau gabaran cewa sai ya bashi abin da zai ce sha saboda haka abincinsu ba a hannun miji yake ba a hannun Allah yake. Annabi sallallahu alaihi wasallama zai auri ummu salama daga cikin sharɗan da ta kafa masa ta ce kuma sannan fa ina da ‘ya'ya. Sai ce ah to a yau ai ai ai Allah ne zai ce su ba ni ba. In dai dan wannan ne shikenan kizo. Shikenan aka yi aka yi. Allah ne yake arzutawa arzikinka gashi ana kuma dan ka taya ka dawo nan kuma sai kuma ya hana ka Allah ya yi ki da arzikinki ko kuma dan kin auri wannan kuma sai shi kenan kuma sai sai ki ce bar arzikin kenan anan ki ki zo nan ko kuma ita ma wata da arzikinta ita ma ta zo to sai kasance kuma dan ta zo nan kuma sai a hana ta arziki lokacin ya tafi to um, wata fakurin bainakum da kuma alfahari a laƙabai sai ka zama kaza sai ya zama dokta sai ya zama furofesa sai ya zama dan majalisa sai ya zama ana shiri honorable sai ana shiri yalla sai ya zama kaza sai ya zama alhaji sai sai ya zama muloniya sai ya zama buloniya kowa alfahari da mutum ya samu kuɗi yanzu abin da yake nema ya samu title kuma har har yanzu ya ƙara ya samu ya ɗauka ya samu title title Allah ne ya faɗa wannan ruɗin duniya ne ni ɗan asali kaza ni ɗan wane ne wata kasirin bainaku wata fakurin wata kasirin da kuma kowa so yake ya tara dukiyar da ta fita ɗan uwansa ya tara motoci ya tara mata ya tara ƴaƴa shaida na kowa wata fakurin bainakum wata kafir zinatun wata fakurin bainakum wata kasirin fil amwali wal auladi to Allah ta'ala yace ilamu annamal hayatud dunya ita rayuwar duniya kamar saligai kaman fa ruwan sama ne wannan ƙasa ce bushashiya ruwan sama ya zo kamar yau da muka tayi da ruwan sama ruwan ijika ƙasar tsirrai suka fito in shuka ce aka shuka gata ta fito kan sati uku hudu biyar shida guri ya zama kore shar ana nan ana nan kore shar masha Allah ana tagalin abubuwan mamaki can gaba har ta fara firannai abubuwa ya waɗansu ma suna ƙanshi amma ana nan ana nan ana nan ana nan tsananin ka in kai wata hudu in ka koma sai ka samu cewa duk sun bushe kuma sun bushe in ba kai sauri ma ka girbe ba dabbobi duk za su zo su tattaka su cinye in ku ciyawa ce shi kenan kan jimawa tare diddigi wata hudu biyar in ka koma shida ta bi ƙasa gurin ya zama fili in dai ka lura da wannan koren kana ta alfahari amma bai ɗore ba to haka duniya take shi wanda ya yi duniyar haka ya musulta ma duniya wai don ka gane duk dukiyar da take ciki duk daɗin da kake ji duk abin da ka tara komai yawansa komai kyawunsa haka zai zo ya zama babu ko kai ka tafi ka bashi ko ya tafi ya barka wata ran da kai da shi ɗin za ku zama babu duniyar za ta zama ba zai zama babu ita tunda ita tana da iyaka akwai ƙarshenta lahira kuwa khairun wa abaka ita lahira ita wannan ita ce tafi ita kyawunta da adanta da komai da mukamanta wa'annan ba sa gushewa dindindin in ka zama dan aljanna ka zama dan aljanna har abada ba kuma wani abu da zaka ji tsoro la khawfun alayka wala anta tahzan kamar yadda yake a cikin hutu fajira fusilat lahumul bushra fil hayatid dunya ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا kar ku ji tsoro na abin da zai zo nan ga kar ku yi bakin cikin abin da ya wuce aljanna kenan ba ciwon kai babu zazzabi ba barayi ba duhu ba komai can ba ƙaiƙayi ake ba can ba ƙuraje ake ba duk wani abu da zai dame ka tsari ya kama ka wannan ya kama gumi duk wannan babu duk wani abu da zai dame ka babu kuma haka zaka zauna har abada kamar wanda za su yi fa idan fa suka dan dan jingina haka fa haka nan suna hira ba ba za su yi auni ba sai ga an samu shekara arba'in ba fa aiki ake ba ba fa ofis ake zuwa ba ba fa noma ake yi ba fa ba a wani girki ba wata sassaƙa da ake yi ba wani shidancen shara ko wani abu ba fa wanda ake yin komai kuma ba wata cuta da ake ba gajiya ba ɗauke wuta ba wanda yake jin haushaushin ka illa kilan salaman salama kowa ka gamu da wanda za a nama fi surin min gil duk wani abu da yake na gilli a zuciyar wanda yake saka su gaba babu to shi wannan abin sun mai hiji sai kuma ya zo ya bushe su mai kuno kuɗa ma ko ko kwa da akwai irin su mai jado ba su mai kudama akwai irin sa a cikin musulatun zumar akwai kuma inna ma masal hayati duniya kama in anzalna minas sami fakatal adabi nabatul ardi mimma yakun nasu wal an'am hatta idza akazat zukur hatta idza akazat ardu zukur zukurafa wa zayyana wa zanna ahalwa annahum qadirun alaiha atata amruna laylan aw naharan faja'alna hasinan ka'allam tagana bil ams zan nufansu da ayat liƙaunin shukuru yadda duniya take kamar yadda rayuwar duniya take kamar dai ruwa ne a saukar da shi abin da wannan ayat dai ta faɗa shi ne wannan ta zo da shi kuma haka ɗin amma kuma ta wani ta wata wata siga ruwa ya sauka faka tallabin na batul armi mai akul nasu wannan london sai abin da dabbobi za su ci da abin da mutane za su ji ya gamu da wannan ruwan ya kyau hatta iza ka al'adar bukura ba har sai idan ƙasa ta ɗauki wannan adan nata ga kore ga fulawa iri iri nan hatsi ya zare kai canye ka za canye ka wa zayyana ta ƙawa ta kyau ƙasa wa zanna ahaluha mutanen kuma masu ita masu ƙasar suka yi tsammani cewa ba za ta ta bushe ba suna ganin Allah na ƙadir aliyar ba za mu iya busarwa da wannan tsirran ba. Ta ja aha ba suna bayatan auna. Fazan na Allah na ƙadir aliyar. Sannan sai kuma amruna lamarinmu kuma sai izo da daddare gari ya waye sai su ga babu ka Allah ta gana bil amsu kai ka ce ba wannan gonar ce jiyajiyan nan ba ke cike da wannan kayan alatu da abin sha'awa ba ga shi yanzu babu to kazalika ne fasil ayati haka muke bayani na ayoyi da hujjoji ko mutane za su zama masu tunani mafi da agiri da azabin shadi saboda haka sai ka zaɓa ko dai ka zaɓi canza halittar Allah ka zaɓi taka daban ba wace Allah ya yi maka ba ko ka zaɓi rayuwar da Allah subhanahu wata'ala ya umarce ka ka rayu irin wannan rayuwa ko ko kuma ka canza saboda haka shi dai Allah subhanahu wata'ala ya ce wafil akirta azabun shadidin akwai azaba mai tsanani a lahira ga waɗanda suka yi butulci suka ki godewa irin ni'imar da ya yi musu wa magafiratun kuma har yanzu bayan duk lahira ce dai kuma har yanzu a lahira har yanzu kuma akwai gafara warwan da kuma yardar Allah ku kuma har yanzu ga wanda ya zaɓi abin da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓar masa ya yarda da shi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya bata kasance kuma ba sai dai dan wani abu ne na rudi saboda maganar tashi idan mutum ya kasance yana so ya tashi wani lokaci wanda Allah subhanahu wata'ala yake karɓar addu'a mun faɗi akwai ayoyi وإذ أن البيت مثابة الناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهلنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تشرى بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود آه سورة بقرة ka karanta wannan kace Allah ina so ka tashi ne lokaci kaza karfe kaza ko rana ko dare za ka tashi a daidai wannan lokaci ga wannan aya innal ladina amanu an kana lahum jannatul firdaus nuzula zuwa ƙarshen sura ayar ƙarshe ta suratul kahfi to wannan idan ka karanta kace Allah ina so ka tashi lokacin da kake karbar addu'a to a lokacin zaka tashi hakanan wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ita ma wannan idan ka karanta kace Allah ina so ka tashi lokaci kaza zaka tashi wannan kuma da zan faɗa yanzu in kana so Allah ya tashe ka a lokacin da shi yake so lokacin da yake so wanda zai tanadar maka kai ma abin da kake so to sai ka ce Allahumma in za kwanta Allahumma aminna makaraka wala tansana zikiraka wala takashif anna sitaraka wala taj'alna min al-ghafilin آه اللهم أبعثنا في أحب الساعة لديك في أحب الساعة إليك حتى نذكرك فتذكرنا ونسألك فتؤتينا وندعوك فتستجيب لنا ونستغفرك فتغفر لنا إن كفتا هكا شيكنا آه الله سبحانه وتعالى زي tashe ka a lokacin da zai kasance Allah yake so. In kuma gashi ka farkan baka tashi ba, to wannan Allah zai turo mala'ika, wanda shi ne zai rubuta zama shaida. To idan baka tashi ba gashi kuma shi ne lokacin, to sai wannan mala'ikan to sai koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala. sai a turo wani in baka tashi ba a turo wani in ka tashi kenan in baka tashi ba a turo wani da haka duk mala'ikun da suka zo har gari ya waye baka tashi ba su kuma Allah ta'ala zai ajiye su ne har tashin kiyama suna ta nema maka gafara oh I think two two thousand five to shi kenan da Allah ta'ala ya karbi awwala muke daidai wanda muke kuskure Allah ya gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما